wa in ma yuhlikuna ya rasulullahi ka gaya wa'annan mutane ko ma za su halakar bin na'ayi anhu da yin jinkirin nan nasu ba kowa za su halakar ba da nisantan naka illa an husahun sai dai kawunansu li'anna daruruhu alaihim domin cutarwan za ta koma gare su wa ma yash'uruna amma ba su ana sani ba bizalika da wannan da sun sani ya rasulullahi da ba su nisance ka ba kuma da sun sani da ba su hana mutane sun zo kusa da kai ba to amma da abin da suka yi na sharri kansa zai dawo haka Allah yake nufi ko ba ma wannan ba ko ma menene in dai mutum zai kulla sharri to dama nafsi ne wa ma wala yahiqu makar sayyi wala yahiqu makar sayyi illa bi ali kaji duk wanda zai shirya abu na makirci yayi yana ga zai cutar da wani to abin kansa zai dawo bare ma a haƙƙin wannan shugaba namu sai da na rasulullahi ka ce za ka yi wani abu ba daidai ba ko ka masa tawaye ko ka masa hasada ko ka bar mutane su ƙi zuwa gurinsa ko ka hana to Allah ya ce duk a kansu zai kare a nan duniya kuma mun gani ranar yakin badar duk makiya sai da na rasulullahi sai da sai na rasulullahi ya ga bayansu gaba daya a kai su kuma ga duk karfin da suka ce maka akan kafirci to haƙiƙa abin ya koma ya kare a kansu duk abin da suka yi abin ya koma ya kare a kansu to saboda haka Allah mun gode maka kuma maganar da aka yi akan abu dalib wa alaihi jami'u lamiri bi tibari itibai kana yana an azabu wa kana yukadiban nabi alaihi salatu wassalam abu dalib ga irin darajojin da yake faɗa akan haƙin wannan annabi namu ولقد علمت بأن ديني محمدا من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو عذرا مثبتا لوجدتني سمعا بذاك مبينا فاصدى بأمرك ما عليك درارا حتى أوسد بالتراب رهينا abu dalibi ya dinga rera wannan waka ga sayyidina rasulullahi ya ce hakika ya san wannan addini na sayyidina rasulullahi gaskiya ne yana daga mafi alkhairin addini na dangane da talakai ba dan zargi ko kuma tsoron wani abu ba ai da zai same ni ina mai miƙa wuya a bayyane saboda haka ya kai dan dan uwana ka gabato ga al'amarinka babu wani kankanta a tare da kai har izuwa mutum ya koma cikin rere a kwantar da yi kana kan gaskiya abu ɗalib sai da ya faɗi haka to saboda haka ko an hana ko ba hana ba lamarin sai na rasulullahi kullun ci gaba yake Allah ya ce walau tare walau tare aibu kifu ala nari fa qalu ya laita la nuradu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunu min al mu'minin walau tare ya muhammadu ya manzon Allah walau tare da dai za ga ibu kihu aradu ala nari yayin da za a ji a tsaye da wa'annan kafirawa a tsaye da su a gaban wuta sai an tsaye da su a bakin wutan za a dinga musu tambayoyi faƙalu sai a ce ya litambi ilaitana shakaitan nurar ila duniya su ce wai dama a mai da mu zuwa duniya mana abin da kafiri zai faɗa yana bakin wutan jahannama don a nan za a tsananta musu tambaya haka yi noma a cikin suratun maliki ne tabaraka ko yayin da za a kai su bakin wuta wa kalu laukun na na sumau da yake wa kalu laukun na na sumau a wula kiru makon na fi ya sahabi sa'ir fatarahu fatarahu bi zambihin fazukan ya sahabi sa'ir to gaji haka za a gaya musu a ran nan gaba ɗaya za a zo da su bakin wutan jihar nama suna tsaye ya ce to ga kuna yau ga ku ga wuta wutan nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sai da ce kalu laukun na na da ma a duniya mun ji wa'azi auna akilu ko mun yi hankali makon na biya sahabin sa'ir kaga da ba mu zama abuta shiga wannan wuta ba a ran nan kafiri fa a tarahu bi zambihim da kansa mutum sai ya yi furici amma duk da haka sai ya ce fasukan liya sahabu sa'ir a sun zama ma'abuta wuta ne to duk lokacin da mutum ya kai ga wannan munzila duk abin da ake faɗa a duniya baka ɗauka ba kuma sai an kai ga gaban wuta mutum ya tsaya a lokacin da dama bai amfani akwai lokacin da idan an fice gejinsa na dama baya amfani to yi ne ba irin wannan wai ba da kafiran ake ba mu da muke wa'azin a yau da mu Allah yake nufi duk abin da ake gaya ma in baka ɗauka ba idan an tsaye da mutum a bakin jahannama a lokacin mutum zai yi furuci na cewa ko nadama ko hanzari to an riga an je bakin wuta hanzari zai amfani ne ai ba zai amfani ba lahira kotu ce ta Allah ba cin hanci kuma da ba ka da labarin abin sai ka ce ai dama ban sani ba an aiko wannan ya yi gargaɗi wannan malamin ya gaya maka wannan ya gaya maka kaji kuma a halin haka aka sake rai ya yi halinsa an je gaban Allah an zarce an je bakin jahannama a lokacin gyara hali zai yoyu ba zai yoyu ba to saboda haka jama'a a yi amfani da dama kafin rahin daman ta kauce duk ɗan adam da ka gani haƙƙi ne a wuyan kowa ya san ilimin addini baka san ilimin addinin nan ba ba yadda za a yi agun Allah ka je ka kawo hankali ba zai yoyu ba ai sai a tambaye ka a ce ba malami ne a garin ku in ka ce eh sai a ce a karkaran ku babu malami za a tambaye ka kai in ya gagara ma sai a ce a kasar ka ba malami tunda annabi cewa ya dalabal ilmu fariratun walau bisin ko da kasar china za ka je ka nemi ilimin addini wajibi ne ba zai yi kurin ka zauna baka san ilimin addini ba wajibi ne dole mutum ya yi kokari ya san kawaidi ya san lahallari in ma kawaidin ne da lahallari mutum ya sani alhamdulillahi idan himmar ba ta kai ga haka ba mutum ya san kawaidi ya yi aiki da yayi yayi jarin lahira don a ciki za ka samu yadda za ka gyara alwalanka za ka san farallan alwala za ka san sunan alwala za ka san musabin alwala za ka san farallan sanna da sunna da musabansa a ƙawa'idi za ka san ƙabli za ka san ba'adi za ka san rafkan wanda ba a yi musu sujada a farkonsa kuma za ka san sitte wasu tura a ware ma gobi a hirin da biyar wanda suke korare ne a zatin Allah subobi ashirin da biyar wanda suke wajibabu a zatin Allah sufa goma ya hida takwas korare daga haƙƙin manzannin Allah takwas wajibabu a haƙƙin manzannin Allah idan ka ɗauki wancan ashirin da biyar wancan ashirin da biyar ka gama to ka san guda hamsin ka ɗauki sha takwas ka haɗa shi ne sai ta wasu tuna sittin da hida to ko a ina ka san Allah kuma kana bauta wa Allah akan hujja saboda haka kar a sake a nemi ƙawa'idi kuma a nemi malamin da ya san ƙawa'idi ya biya ma dan malamai suna suka kama sai ga mutum ya biya buɗe riyarin salihin yana karantawa ko mukutar hadisi yana karantawa ko bulugul marami na ibn hajar asqallani to amma kuma ka tambaye yi ne farallan sallah da musabi ba zai ware ba ba zai ware ba lamarin fikihu dole sai an nemi wanda suke da fikihu hadisi daban fikihu daban amma a cikin hadisan aka ware fikihu dan yanzu mutum za ga tun daga farkon sahih buhari zai karanta har ƙarshe wallahi kace ya kawo kauli da bari ba zai iya ba in ba fiƙihun ya sani ba amma kuma a cikin nan aka ɗauka aka ware yi to saboda haka fas'alu ahlan zikri fas'alu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun hal yasawi alladhina ya'lamuna قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب to ga gani ba zai yoyu ba wannan duk muna nuna muku ne ku ba da himma duk mutumin da ya san ilimin addini in dai kasan ƙawa'idi ma ya yi ka ilimin kuma yayi yawa nan gaba an yi ga wani bukatan daban na kasuwanci ne daura aure ne saki ne wannan sai malami kai dai wanda kake so ka gyara lahiranka to sanin kawaidi ya zama wajibi kar ka zama mai girman kai a garin ku ga malami ba za ka je ka dau ilimi ba kana zaune kuma kwanan ka karewa yake inda iyayen nan naka suka je fa can za ka je kai ma shi kuma lahira ba gari ne irin na duniya ba saboda ma kar wani ya nuna ya fi wani ba garin wani za a je a yi lahira ba fili ne na Allah ya tara kudin ba a cewa a garin zuwa na za a je a taro kowa ka gani ka zo ya zo ne haka za a je a taro a lahira ba gidan wani aka yi taron ba bari a ce yana da dama ba garin wani aka je aka yi ba to gaskiya jama'a abin da yake damu a nan karkara kenan a yi kokari a san ilimin addini karkare na mutum in dai mutum ya bi ka ilimi ka je ya kara maka ka yi yadda dai in an tambaye ka ko a kasuwa ne farallan sallah nawa ne sunnonin sallah nawa ne musahaban sallah nawa ne yadda za ka iya ba da amsa to in ka san wannan kai wa kanka kiyamun laili amma kana zaune duhu yana dukan duhu baki kirin ga talauci bai barka ba ga kuma baka da ilimi ga fa talaucin nan na duniya ka sha wahala kuma haka a ce ka je ka ga wuta izu ki hu alan neri alaysa hadha bil haqqi a ce da kai ga wutan nan ba gaskiya bace yaya za ka yi a wannan lokaci saboda haka ai kokari jahili hawa biyu ne akwai jahili basidi akwai jahili murakkabi kamar da shi Ibrahim Kaula yake faɗa li'annaka la tadari li'annaka la tadra alama tadari ala hali annaka la tadari shi ibrahim kaula ya ce mutum ne hi bai sani ba amma ko bai yarda bai sani ba ala hali ko bai sani ba to wannan ta yaya zaka yi hi mutum ne hi bai sani ba kuma hi bai yarda bai sani ba kuma ala hali bai sanin ba to wannan shine jahili murakkabi jahili basidi wanda ya san bai sani ba ya yarda bai sani ba to wannan shine jahili mai saukin kai to saboda haka duk mutumin da ake gaya ma abin da baka sani ba kai kokari ka sani wannan gargadin da muke muku lokaci kaɗan ne da masu sauraron da mai wa'azin kuma duk za a tattara a je gaban Allah kuma sai Allah ya tsaye da mu bala nas'alanna allazina ursila ilaihim bala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin falanaqunna alaihim bi ilm wama kunna ga'ibin kaji a wannan rana haka za a yi fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim a kira malamin ku a tambaye shi wala nas'alanna mursalina a kira almajiran a tambaye su wala naqussanna alaihim bi ilm zamu ba ku labari akan sani wa ma kunna ga'ibin Allah yace duk abin da kuka yi mu da ma muna sane da abin ba mun ba ku bane ba ku dai ganin mu ne kurum to a ran nan za a tsaye da almajiri a tsaye da malami ayi bincike wanda gaskiyarsa ta kwace yi kenan sai ga aljanna to kun ji fa jama'a amma yanzu lokaci ya kure a jiya wannan maina a zauna ana hiran duniya idan rana ya tadda kai ka ɗaushin ka kuma sai mainan wane wannan lokacin yanzu ya kure a yi a koma a nufi lahira a yi da gaske a yanzu dai kar ka samu lokacin da za ka zauna kuna fira da mutane in ka biye ɗan adam zai ja ma lokacinka in kai kana da aikin yi wanda ba yi da aikin yi yazo zai kare da kai ka rabu da yi ka nemi aikin yinka amma an zauna ana cin naman wannan an tayi gobe ana cin naman wannan an fara wani labari na rediyo kai ne kan gaba gaba idan wani labari ne na siyasa kai ne kan gaba gaba amma labarin addini kai baka san komai ba me za ka ga ya Allah ana magana tirf sai ka sa baki ni ina nan aka yi kaza budget din kasan nan kaza aka raba kaza aka raba an raba guri kaza kaza amma to ka raba mana farallan sallah baka iya ba wani abin da bai dame ka ba kuma kana cikin sa to lokaci kurewa zai yi fa ku duba dai zaman nan namu duk ku gani ba wanda yake da babansa anan kowa iyayen sun tafi yanzu mu ne iyayen haka ne ko dan kowa nan cikin dai mutum ya yi aure a cikin nan naku da 'ya'yansa to kaga kai ma fa nan gaba haka ne abin fa tafiya za a yi kullun rorewa ake to shine abin da ya kamata kar ɗalibi ya zauna gun jahili kai ba za ka yi addini ba shi ba zai barka ka yi addini ba shi ba zai nema ba kai ba za ka nema ba da ka fara zuwa neman ilimi zai dinga kushe ka hau dan izala za ka zama dan kaza za ka zama ina ruwanka mutum zai yi ilimi ya yi ilimi da ya gani ilimin ai alƙali ne in ba ka da ilimi kowace irin taya ka aka yi sai a sai da kai idan kana da ilimi kuma duk mutumin da ya taya ka ba za ka sallama masa kanka ba kuma idan an ce ka siya kana da ilimi ba za ka sai abin da zai cuce ka ba to saboda haka ba zai yoyu ba ku dinga ɗaukar littafi kuna neman ilimi duk jahilin da zai ma toge ko mutum ya hana ka to wannan dai ka lissafa ya a matsayin shaidan tunda shaidan ɗin kala biyu ne shayaɗin al'insa wal jinni شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ولو شاء ربك ما فعلوه مم.
فذرهم وما to ka gani يفترون ba zai yoyu ba ina jinjina muku fa ku yi kokari ku rabu da kowa mutum ya nufi Allah dan kwanakan da suka rage maka karibace su da bautan Allah shikenan shekara ɗaya ne biyu ka fara neman addini daga zaran Allah ya karɓi ranka ba sai ka samu abin ba neman a matsayin addini yake kuma ba abu mai daraja gurin Allah irin ilimi fa idan kana nema kana nema ilimin fat Allah ya karɓi ranka to idan an zo kabari mala'iku za a turo fa suna biya maka ilimin har tahin kiyama yau ku sa wannan littafi da mala'ika gobe ku sa wannan da mala'ika ana biya ma karatu ran da ka ji an ce an kammala ka zama babban shehu to tahin kiyama ya zo shikenan ranar lahira sai a tada kai a sahun shehunnai ma tsoron Allah kaga baka yi ba amma niyyar da kai niyyatul mu'mini khairu min amalihi to a dalilin niyya ka taba jin abin da lahira ana yi banda ƙwar- ilimin kana lahira ba kuma shi za a dinga biya ma to ko ka sani ko baka wai ba yawan sauke littafi bane a'a yin aiki mal ilmu illa al amalu bihi to wannan hi zai sa ilimin hi zai sa ya fidda mu daga kan wannan ayar da aka ce iz uqihu alan nari a tsaye da kai a gaban wuta alaysa hadha bil haqi kafin amma wannan tambaya to kai ilimi shine kaucewa ga wannan mahalakanta Mm.
ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين yanzu ce da za a mai da su duniya wala nukazzibu bi ayati rabbina haqiqa ba za mu ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna za mu kasance minal mu'minina daga cikin masu imani bi rafa'il bi ilaini aiki guda biyun ana musu ruhuwa shine kaman nuraddu ko kuma nakuna ayyuka ne guda biyu istinafan saboda fara magana wa nasabahuma idan za a musa nasaba kuwa za a musu fata fi jawabi tamanna amsa ne ga abin da ake buri wa rafa al awwala na farkon za a iya masa ruhuwa nukazibu nuraddu za a iya masa ruhuwa sai a masa ruhuwa wa nasaba sani na biyun a masa fata shine nukazibu kace nukaziba wa jawabu amsa laura aita amran aziman da ya rasulullahi abin gani ne da za a gani da ka ga lamari mai girma a nan qala ta'ala بل بدا لهم ما كانوا يكفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون bal dinnan lil iradi saboda sanya misali ne an iradatul imani ga nufin ban gaskiya al mafahum na abin da aka fahimto mina tamanna daga wannan buri da suke bada ai zahara ya bayyana lahuma gare su ma kanu yukuhuna na abin da suke koyewa min qablu tun gabanin wannan rana yaktumuna suna koyewa bi kaulin faɗansa suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikina bi shahadati jawarihim da ya gaban su suna cewa wallahi Allah mu ba mu tara ka da kai ba ba mu tara wani da kai ba suna faɗan haka sai Allah ya ce a fal yawma nakatimu ala abwaihim اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا to يكسبون a baki suna faɗa Allah ya ce to bari mu rufe bakin mana a wata aya sai a rufe bakin Allah ya tambaya hannaye da kafa hannu za su bada heda kafa za su bada heda to duk lokacin da hannu ya bada heda kafar ya bada heda to badalahum anan ne zaka fassara sai ka ce to badalahum ma kanu yakuuna min qablu suna rantsewa ba su da Allah da wani ba sai ka rufe bakin hannu ya bada shaida kafa ya bada shaida to kaga abin da aka boye din hannu da kafa sun bayyana shi to yi ne Allah ya ce walau rudu ila duniya fararan kaddara ma dai hakan ba zai yi duk inda kaga fararan kaddara ko da za a yi to balle tana ma duk inda kaga fararan abin ba za ma a yi ba kaddara ma dai walau rudu ila duniya da za a maishe su zuwa ga ita duniyar la'adu za su sake komawa limanuhu anu ga abin da aka hana su ina shirki na tara Allah da wani wa ina cewa su dinnan na cewa idan an maishe su duniya za su gyara halinsa Allah ya ce la kazibu na ba gaskiya ba ne fi wadihimul imani cikin alkawarin ban gaskiya da suka yi ba za su ba da gaskiya ba ya rasulullahi
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا ga abin da kafirawan suke faɗa na maka mushrikai munkarul ba'zi wanda suke musanta tayin kiyama in ma yi ilahaya da suna cewa ai ba wata rayuwar illa hayatuna duniya sai ita wannan rayuwar ta ta duniya wa ma nahnu bi mab'uthina su ba su zama ababan tahi ba ranar lahira to duk mutumin da ya zama yana kan wannan aƙida kafiri ne kowaye in dai yana tsammanin ya mutu ba za a tashe shi ba to gaskiya mutum ya kafirta ba shi da tauhidi saboda haka yi imani yadda aka yi ka ba komai ba ne haka za a maishe ka kuma idan an maishe ka kuma Allah zai tashe ka abin ma da ya za aka bi sababi da musabbabi domin mu sani ne in Allah ya ga dama rana ɗaya kullum zai yi mu iri ɗaya to amma aka yi haka abin ba zai tsari ba don kaga yanzu da aka yi mu wane daga wane wane daga wane to ai kaga da a dalilin babansa sai ya ga aljanna ko kaga dalilin abin da ya amfanar kenan uba idan ya rasu a dalilin ɗansa sai ya masa addu'a yi ma ya game da rahamar Allah kaga sababi da musabbabin sun zama arziki matar da ta haifa ɗan idan ta yi wa mijinta biyayya sai ta zama yar aljanna kaga sababi shi ma mijin idan ya ce da iyalansa ya kyautata musu ya ilmantar da iyalansa da koya musu addini sai ya ga aljanna gayi kuma abin mun haɗu a juna kuma ya zama alkhairi ya fi a ce kurin haka aka zo zaman bariki to yi ne yasa Allah ya tsara mana domin shi yake kaunar mu fiye da yadda muke kaunar kanmu to yi ne Allah madaukakin sarki yake nunawa haka kuma hakan hakan zai zame mana aya in ka auna ka gani ta sanadiyar wani ka zo duniya wani ne ma sanadi Allah yi yayi ka amma ta sanadiyar wani ka zo duniya in ka ga wannan sai ka ga a he girmama na gaba bin na gaba bin Allah wanda ya halicce kan yana da iko da kai wanda ta sanadiyar ka zo duniyar yi ma an bayi dama yana iko da kai in ya ce kar ka yi kaza to kar ka ketara wannan wata dalili ce daga Allah saboda haka yi wa iyaye biyayya wajibi ne kuma iyaye su yi wa ɗa addu'a na alkhairi shi ma rahama ce ga ɗan to saboda haka mu dinga sanin fa Allah baya abin sa ba dalili kuma da ya tahi nuna mana ma zai iya yi ba dalili yayi ai yayi yace na ga dama ba dalilan ma sai na yi kamar zaka tambaye Allah ka ce to ya ubangiji ina za mu samu haka Allah ya ce inna masala isa inda Allah inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kaji fa Allah yayi wasu abin mamaki shi annabi Adamu da Allah ya tare halittansa ba uwa ba uba to yadda aka yi Adamu da haka za a aiko da kowa duniya ba uwa annabi Adamu ba uba amma yana da ‘ya'ya, kaji hikima ta Allah. To, a zo kan matarsa Hawa'u, ita Hawa'u ba uba, ba uwa ita ma, amma annaba Adamu a haƙarƙaransa aka ciro aka yi ta. Ba annaba Adamu ne ya haifa Hawa'u ba, yadda aka yi Adamu haka ita ma Hawa'u ba uwa ba uba haƙarƙaransa aka ɗauka aka yi ta. Kaga matar ita ma daga wani yanki namiji aka ɗauka aka halarci mace to anan akwai wasu hikimomi na Allah da ya ɓoye idan Allah ya sa kina haifi ɗaki masa addu'a na alkhairi kar kina yin gori ɗin har ki kai ki ƙure in ba ni ba kaza kaza to matan ma namiji ne ya haifi mace an bi ta wannan ƙa'ida da an ga dama duk matan duniya sai su hutu a ƙarƙashin annabi Adamu ita matar fa ta san cewa ko da ita ta haife ka to azalin azalin azalin ta ita kuma daga annabi adamu da aka samu dan dai mu san cewa Allah shine gudu Allah cikin ikonsa da aka zo kan annabi Isa ba uba amma akwai uwa da aka zo kan Maryama ba miji amma akwai ɗa wa'annan ayoyin idan ka kimtsa ka gani Allah ya ga dama ba dan ɗa ya samu albarkan uba ba uba ya samu albarkan ɗa mace ta samu albarkan miji miji ya samu ladan matarsa ba da haka nan Allah zai yi mu ba ruwansa to wannan rahama ce wannan rahama da Allah ya mana ita ma mu kalle ta da idan rahama eh yi wa iyaye biyayya wajibi ne abu Allah kuma bil haqqi kuma duk mutumin da ya mutu ya san za a tashe shi akan za a mutu a tayin nan duk wanda ya yi imani ya mutu za a tashe shi to imaninsa ya cika amma idan baka yi imani da wannan ba fa duk tauhidin ka mutum ya zama kafir kuma Allah ya nuna samfar ai ko a mutu a taya faɗin a ƙur'ani kamar guri uku hudu Allah ya nuna au marra ala au kallazi marra ala qaryatin kallazi marra ala qaryatin wa hiya kawiyatun ala urushiha qala alayhi hadhihi Allah ba'da mautiha فأماته الله مئة عام ثم بعثا قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى بعانك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى إيمانك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
ga wanda ya rayu shekara ɗari ya mutu uzairu ba a ce masa kurin sai kai ce uzairu alaihi salam ana kaula ne akan annabtansa wasu ce annabi ne wasu ce ba annabi ba ne to amma da ya mutu yana ɗan shekara arba'in fa ya fita da ya mutu shekara arba'in da aka tada yi kuma kamar yau ya kwanta saurayi ya tashi yana zuwa garin su garin duk ya zama kufai ya kasa gane gidansa to Allah cikin ikonsa dai ya je gidansa ya tsaya a gidan da ya je sai da ya tadda wata tsohuwa ya ce bayar Allah ka gaisa ya ce kin gane ni ta ce a ni ne uzairu kullum sai ta faye da kuka ta ce a uzairu da ya bar garin nan yau ya kana ɗari ake ba mu labari ka ce kai ne uzairu ya ce ni ne uzairu ya ce ta uzairu da ya kafin ya fita ya bar garin nan mai addu'a ne kuma addu'ar sai akwai istijaba in ya roƙi Allah yana amsa in dai kai ne uzairu roƙi Allah ya bude min idaniyata shikenan yayi na bula raka abi ya roƙi Allah sai tarwai wannan tsohuwa idaniyanta ya bude ta kama hannunsa ta kai bin ƴaƴansa da ya je ƴaƴansa duk da fararen gashi sun tsufa suna nan suna zaune suna karanta attaura ya tadda su sun yi fari ga uba saurayi mai bakin gayi ga da da farin gayi tsohon shi mai farin gayi shi ne ɗa mai bakin gayi shi ne uba ka ji tsoron Allah anan eh ƙarshen ayar ita ce wannan da kake ce wa lamu annan la wa lamu annan la azizul hakim eh wa lamu annan la ala kulli shay'in wa lamu annan la ala kulli shay'in qadir to kai kaji ko al'amari kaji wannan ga uba ya ɗa ya tsufa tukub uba kuma saurayi ya je masa sallama na ban girma bayan sun gama gaisa ya ce kun gane wannan tsoho suka ce a aka ce wannan uzairi ne sai ɗansa ya taso ya zai ce yanzu wannan shi ne babana wannan yaron in ji tsoho aka ce shi ne baban naka uzairu ga yi nima ya mun addu'a kuma Allah ya bude idaniyata aka yi bincike na inda na ya ce ai na barka sunan ka wani ai kana dan shekara kaza na barka na tafi nan da nan wannan tsoho sai ya fada a ƙasa yana baba sannu baba yana ɗana shi kuma gemu bari bat har irin nan ɗinnan ya fara furfura irin na kan gida daga nan aka- aka ce to yanzu abin da muke tambaya baba a taura ne bukuta nasar duk ya kona a taura shine muke so a ba mu a taura mu san yadda za mu yi. yace ba kuma ku nemo takarda da biro da alƙalami aka nemi takarda da alƙalami ya dinga rubuta a taura da ka duk yawan nan nasu eh dan malamai sun faɗa guri ya fi goma ya biyu ya sauke qur'ani ya taura a jefa aya ɗaya na qur'ani aya biyu haka ya fi guri sha biyu ai kana tafiya qur'ani ka tadda yi ka fice a nan kuma kana tadda qur'ani ka fice din ya fi guri sha biyu ana dan jajjefawa haka to kai yaya ya gama rubuta a taura kaf cikin ikon Allah sai wani yaro a ƙarƙashin bishiyan gidansu shi ma ya bu- ya ya ya binne a tauran to yi ne aka je aka tono wancan in an duba na wazero a duba wancan an duba wannan a duba wancan ko madda ba a samu gyara ba to kuma da Allah ya ɓadda su sai yahudawan suka faɗa abin da ba gaskiya ba waƙalatul yahudu وقالت اليهود أزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله Mhm, zalika ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل to gaji maimakon su yi imani sai suka faɗa abin da bai dace ba haƙƙin annabi uzairu abin da ya zama gaya muku wannan na cewa idan an mutu Allah zai tayar ga aya nan jiya kuma mun kawo muku ayan da mutane dubu takwas ma suka rasu Allah ya tada su kuma a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ga wanda aka kashi aka yanka jelan saniya jiya mun fade shi aka buge shi ya tashi aka gani haka ne ko ga mutanen ashabul kafi su da Allah ya tayi nuna ikon ba mutuwa suka yi ba barci ne da Allah ya daura musu barci sai da suka yi shekara ɗari uku da shekara tara tana barci zalla wai duk iko ne na Allah ba yunwa ba ihirwa ba gajiya idan gara za ta kama su sai Allah yana juya su kaman waina ana juya su ana juya su suka yi barci shekara ɗari uku daidai bayan sun yi barci shekara ɗari uku ma kuma aka tada su yanzu ma sun koma sun kwanta ana nan ana nan a zamanin sahabban manzon Allah annabi ya aika sahabbai suka je suka tahe su sun kwanta yanzu ba za su ƙara tahi ba sai zamanin tahin iyama amma dai ba mutuwa bane barci ne zalla dai har yau dan ba ga mana cewa sun mutu ba to suna nan Allah ya ga dama a barcin zai karɓi ransu a sai sun kusan mutuwa zai tada su ya kai su a'a bayan tayin da Allah ya musu kuma ya kai su ne ya bar su Allah shi ya sani to yi Allah ka san yana da iko akan komai duk wanda ya mutu a sai za a tashe shi duk mutumin da bai yarda da in ya mutu za a taye shi ba to kafiri ne wanda ya wannan ya zo daga cikin laqusin biyo mil qiyama لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إزاما بلي بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد بل يريد الإنسان ليفجر أماما مهم.
يسأل أيان يوم القيامة مم.
فإذا برق البصر مم.
وكسف القمر مهم.
وجمع الشمس والقمر مهم.
يقول الإنسان يومئذ أين المفر to kaji wanda ya zai wannan tambaya a shi ne dan wa'ido ya tadda sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya tayi sai je makabarta ya je ɗauko ƙahi wanda ya dade da riɓewa a shi dan wa'ido ya sa ƙahin a hannu ya murza ya murza da ƙahin ya zama gari gari sai aka fu ya hure ya ce za Allah zai tada wannan shine Allah ya ce a ya fi mudin samu yanzu yi mutum da ya murza ƙahi Allah na jima'i zama ya ɗauka ba za mu mai da ƙahin nan mu tara ba ne Allah ya ce bale gaskiya بلى ne قادرين على أن نسوي بنانا Allah ya ce ai ba ma ƙayin ba ɗan yatsunsa ma su ne ƙananan ƙahi a jikin mutum ko to an na sauya banana yatsu wannan Allah ya ce wallahi sai mun mai da su yadda suke idan a lahira Allah ya taye ka wannan yatsan naka yi za a gani ba yatsan wani ne a jikinka ba saboda haka Allah ba ruwansa ya zo a cikin hadisi wani bawan Allah lokacin da rasuwansa ya kusa zai bar duniya ya san bai yi wa Allah abu mai kyau ba sai ya kira wa ‘ya'yansa gaba ɗaya guri ɗaya tara su ya ce to wani zan muku nasiya idan Allah ya karɓi raina na mutu ya ce abin da nake so da ku ku haɗa wuta mai zafi idan wutan na ya zama garwahi mai girma ku ɗauka gawan nawa ku jefa shi a wutan ku raba ku jefa a wutan idan na ƙone na zama tokarrin mus to ku dandake tokan kuma in tokan ya zama gari a raba tokan kashi biyu kai ɗeran da ake iska mai ƙarfi a duniya sai ku dinga watsawa iska yana tafiya da shi duniya kashi ɗaya a hau jirgin ruwa a kogi ana barbadawa ana zazzagawa shi kenan da Allah ya karɓi ransa umarnin da ya haka aka yi masa an gama yin haka sai Allah ya tahi a lahira sai Allah ya ce bawa na me yasa kai wannan aiki ya ce ya ubangiji tsoron ka nake ji ni ban maka aiki ne kyau ba tsoron ka ne ya ce yanzu dan tsoro na kai ya ce to tafi aljanna ka duba rahamar Allah shi kenan amma wannan mutumin abin da ya aina wuta ne amma Allah da ya so da rahama shi kenan kuma Allah zai sa kayansa a aljanna kayansa ba ruwan Allah to dai duk mutumin da ya mutu akan za a tada shi kun ji kuma ga hujjoji mu je gaba kaɗan.
wa nanu bi mab'usin Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma nanu ila suna cewa ba wani abu sai rayuwarsa na duniya wa ma wai ba su zama su ababan tayi a lahira ba wa law tara ya'izu kifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون wannan kuma izwiqihu alan neri ne wannan kuma walau tare da dai za a gani ya rasulullahi izwiqihu yayin da za a buduro da su ala rabbihim ga ubangijinsu Allah madaukakin sarki ce da za a buduro da su ga ubangijinsu la ra'aita amran aziman da ka ga lamari mai girma to ranan ba ranan kallo bane a ran da za a zo da kafirin da ya tara Allah da wani a tsaye da shi a gaban Allah a ran nan Allah ya ce da za a ga binciken da zan musu lamarin babba ne to saboda haka jama'a duba da ya gani ga tsayuwan gurin tsayuwan kala-kala ne gun hisabi daban tsayawa a gaban Allah daban a tsaye da mutum a gaban wuta shi kuma daban yake idan ka tsaya gaban Allah Allah ya kalle ka ya ce bawa na na ce kar a yi kaza kai na hana kaza kai to ran nan da abin gani ne da an ga abu mai girma dan duk wanda ka sani sai an tsaye da shi a gaban Allah ranar fa babban rana ce ba za ka same ta ba sai wailon lil mutaffifi na za ka tada gurin wailon lil mutaffifi allazina idza qatalu ala nasi yastawfun وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
يوم يقوم الناس nan kuma izuqihu ala rabbihim yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin a ran da za a tsaye da mutane a gaban Allah ran nan Allah shi ne alƙali ba wani mai magana a tsaye da kai in da gaskiya to a ran nan gaskiya za ta yi amfani to amma mutum ba duk abin da za ka yi a duniya ka dinga tunawa da tsayuwanka a gaban Allah eh duk abin da za ka yi in mutum ya ce wane ka tuna fa daga tsayuwanka a gaban Allah to wallahi duk abin da kake ka tsaya Harun Rashid yana tafiya da soja ya fi dubu ɗari takwas sun doyi miliyan ɗaya shi ne shugaban ƙasar duk duniya sai wani mutum ya ce da yi ita ƙilla da ya ce ita ƙilla ka ji tsoron Allah da ya tsalle a kan dokin sai tsugunna a ƙasa duk wanda suke sai da suka tsugunna suka ce wane mu aka yi shiru kamar minti ɗaya sannan aka tai aka hau dokin da aka ce kaji tsoron Allah ba kana kan doki da ya tsalle dira da aka ga dokin mutum ya kusan miliyan ba dokin da yake da mutum kowa ya tsugunna haka kar Allah ya kama mu mun ji tsoron sa to duk wanda ya faɗa haka aka ce kaji tsoron Allah an jikin ka yana rawa dan aljanna ne kai amma da aka ce ya ji tsoron Allah yana fattafaza a ai akwai a cikin kusa da yusufi wai za kila lahu taqilla akazatu وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فعرضه جهنم kajifa na'am ولبئس duk المهاد wanda aka ce ittaqillah kuma akazatu izzati wai kace ni ni za a ce in ji tsoron Allah ya ce dan wuta ne wai za kila lahu taqilla akazatu izzatu fa hazbuhu jahannam ina ce ka ji tsoron Allah kana wani tabarra kana wani kuri Allah ya ce bari za a kai ka jahannama ta ishe ka to duk abin da kake haka ce wane ka ji tsoron gamonka da Allah ba ka ji tsoron tsayuwanka a gaban Allah ba ka ji tsoron Allah ba to a lokacin fa a ji tsamar tsoron Allah ya kama ka ka daina gani ka fi karfin wani Allah ya fi karfin ka shine fa fassaran Allah ya isa in ka cuci mutum ya ce ma Allah ya isa wallahi ka je ka yi ta tuba a gabansa ka daina gani ya barka da Allah wai har yanzu zamani ya zo wanda bayin lahira akwai ina wanda zai bada bayin lahira haka ake ko an yi lahiran a yi komai ai lahiran ba irin duniya ba ne in kana so ka ga makamancin lahira a kulle ka a burfina a kulle ka a kurkuku dai a nan ne za ka dinga tana lahiran ai kana zaman dadi a nan ka tana lahira ne ka zama yadda lahira yake ai suna ake ji yayi ba irin duniya ba ne yayi ba gidan haya ba ka da wani otal da za ka je ka kwana a gurin kuma an ka je lahira tsirara za ka tashi ba riga ba wando sarki haka matar aure haka uwa haka uba haka kamar yadda Allah ya faɗa kama bada na awwala كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا kaji فاعلين a ran na haka zaka taya gaban Allah tsirara to yi ne muke gaya muku iz uqihu ala rabbihim in dai an tsaye da su a gaban ubangijinsu a wannan rana da za ka gani ka illa ra'ayta amran azim qala lahu ala lisani al malaikati tawbiqan sai a gaya musu har yan mala'iku ana masu uzurta musu alaysa hadha al ba'th wal hisabu bil haqq yanzu a he wannan tahin da wannan hisabin a hehin bai zama gaskiya ba za ka ji kafiri da kansa za ka ji ya ce ƙalubale wa rabbina قالوا Sai ce ƙalubale بلى وربنا gaskiya ne wa rabbina mun rantse da ubangijinmu innahu lahaqun gaskiya ne to dan sun faɗa haka ba mafita ne Allah zai ce da su قال فذوقوا العذاب بما كنتم Allah ya تكفرون ce kenan tunda kun gaskata qala fazuqul azaba a dan da za musu azaba bima kuntum takuruna bihi da abinda suka kafirce a nan duniya ana faɗan haka mala'iku za su ci gaba da aiki nan da nan za a ga mala'iku suna jefa sasari na wuta su za yadda kaga dai sa za a kai kara kaban kaban wuyan a sa sasari na wuta na mutum kafa ɗayan a sa sasari ɗaya mala'ikan yana gaba ɗaya yana baya ana kai mutum wuta idan mala'ika ɗayan ya ja da gudu da gudu da gudu sai ya tsaya daga mutumin ya zo kusa da mala'ikan sai ya ɗag- ɗaki guduma mas ya daka masa wannan fa kaiwa wuta ne kuma idan ya taga taga baya wancan mala'ikan na bayan hima guduma mas da haka za a ja tara su a kofar wuta ana tara yan wutan nan a wuta ba za a bari su yi gaba sai maliku ya zo ya tsaya a gaban wutan mala'ikan wutan ya ki buɗe wutan ga an tara mutane bila adadin kuma an ki buɗe buɗe wutan sai mala'ika zai ce kai me kuke kuka zo yi nan sun ce wuta za mu shiga wuta alam ya ce kuma naziru mai gargadi bai zo muku bane قالوا بلى مم.
قد جاءنا نذير Ah, yaya za ku yi ga wuta alam ya ce kuma naziru mai gargadi bai zo muku ba kun san yadda wutan nan take kuwa sai su ce kalubale wallahi ya zo mana arja ana nazirun tun mai gargadi ya zo me kuka ce da hi فكذبنا وقلنا ما نزل الله من suka شيء kai su ce wallahi kare ta yi maka ne haka zabuna wa kulluna mu ce ma muka yi da hima ma nazzala Allahu min shay'in wallahi suka ce mu cewa muka yi Allah bai sauke mana ma komai ba إن أنتم إلا في ضلال sai ce كبير wallahi su dai yau suna cikin bata a bayyane maliku ya ce kuna cikin bata wa qalu وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب daga nan sai ga السعير mutum yana nadama wa qal law kunna nasma a da malam wani yake mana gargadi law kunna nasma da dai mun kasance mun ji auna aqidu ko mun hankalci da abin da malam ya gaya mana kai ba ku na fiya sahabu ai da yau ba mu shiga wutan nan ba dama mun ji to amfanin ba zai yoyi ba fatarahu bi zambi فاعترفوا بذنبهم فسوقاً.
فسوقا لأصحاب sai sun سعير gama fara cin kaf maliku ya ce shi kenan ba yadda aka iya amma za ku gamu da bakin ciki daga nan maliku kuma sai yana zaune akan dandamalin wutan jahannama daga nan yana bude wutan ai bude wannan da za a yi gasu can fa a tare Wuuu, idan wutan yayi mala'ika dubu saba'in kowane sasari ɗaya sasari dubu saba'in kuma da mal- kowane sasari ɗaya da mala'ika dubu saba'in amma mala'ikun nan suna jan ta kafin su ja tan tai wuwa haka aka mai da ita bata kama mutanen ba amma ba ta cinye zuciyar kowa wai lalle kulli نعم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأددا مم.
يحسب أن ماله أكلدا مم.
كلا مم.
لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة مم.
نار الله الموقدة التي التي تبلغ على الأفئدة كاذبة التي تدلئ على الأفئدة على الأفئدة wubdin nan da ta yi babu ta cinye zuciyar ta tsalliu ta yi tsinkaye ta ciro zuciyar mutum kurin kafir yana da ya taba kirjin ba zuciya ka san ba makawa sai an shiga to wannan fa haka za a yi kafin ma a zazu ta huto ta cinye zuciyar kuma a duk kwayewa ɗaya wutan nan duk ƙarfin mala'ikun sai ta zub da su zabaniyawa kuma dan wutan a zauna da ita lafiya duk ba zama ne ba zama ne goma sha tara ne alaiha tis'ata عليها تسعة عشر مم.
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا توكاي.
ليستكن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا to wannan wuta mala'iku sha tara nan fa ba haka wai suke ba bari ku ji su ku duba littafin da ake kira da kayan kula kamar duk mala'ika ɗaya su suna aiki ba da hannu biyu bane kaba yana yi hannu yana yi wannan hannun ba zama ne ɗaya mutum dubu arba'in yake danka a nan in ya danka a wannan hannun dubu arba'in ƙafan nan dubu arba'in zai ɗauka na mutum wannan ƙafa dubu arba'in kaga ba zama ne ɗaya a damƙa ɗaya ya ɗauki mutum dubu ɗari da sittin to su sha tara ne su sha tara ne kaga dubu ɗari ɗari sau goma ma miliyan ɗaya dubu sittin sittin sau goma ma dubu ɗari shida wannan su goman kaɗai za su ɗau mutum dubu miliyan ɗaya da dubu ɗari shida banda wancan taran in sun yi ba su watsa kuma sun danka su watsa sai a nan jahannama take rugugi take tsayawa dan ba a mata haka gaba ɗaya ballowa za ta yi ta ci kowa ma sai ana jefa mata ita kuma wannan jefa mutanen shine kai ta a danki mutum kusan miliyan biyu a watsa a damƙa ɗaya kibta ido kuma sun ɗauka su watsa a nan fa ake mata birki fa to wannan wuta yanzu jama'a ga daman nan kuma za a bar dama a yi iz uqihu ala rabbihim alaysa hadha bil haqi qalu bale shine Allah yake to kenan fa zuqula azaba ga inda za a yi musu bima kuntum taquruna fi dunya qad kasira alladhina قد كسر الذين كذبوا بلقاء الله Hmm.
حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها Hmm.
وهم يعملون أوزارهم على ظهورهم Hmm.
ألا ساء ما sun يزرون kasira hakika sun tabe sun yi asara alladhina kazzabu bi liqa'i Allah wanda zai karya da gamonsu da Allah bil ba'si da tayin kiyama hata gaya ce littakazibi na karyatawa hata idza ja'atuhum sa'at har yayin da tayin kiyama ya zo musu baga tatan gamsake fajat haka tayin kiyama za ta zo mutum gamsake dan mutuwa ba ta da jinya sananniya ba ta da lokaci sananniya ba ruwan lafiya ko rayin lafiya ka ji an ce wani ya rasu shikenan an gama diran da aka ce ka rasu wallahi kaman baka taba zama a duniya ba an yi wa annabi nuhu tambaya ya rayu a duniya shekara dubu da hamsin aka ce annabi nuhu yaya ka ji duniyan nan ne yake wallahi duniya ni kaman zaure ne mai kofa biyu na higa tanan na fita tanan haka na ji kurin yanzu to yaya mu kuma na yanzu ayan karasu ma ka ce ko kwana ɗaya ba kai ba ma eh wani ma zai ce kwana ɗaya ma ka ce kaman ba kai a duniya ba to shi ne yasa duk mutumin da aka ce yayi tabe alladina kazzabu bi liqa'illahi hatta idza jat har izuwa mutuwa ta zai kewa mutum baga ta gamsake a lokacin da kuma aka ce ga wani ya rasu shikenan an gama wata harkan kuma za a ci gaba da yi naka ya kare nan gaba kuma sai hali sai sallah duk shirin da kake yi kuma ya rushe ka bar wa Allah shiri yasa ake so ku san sirrin mutuwa kana ta shiri rana ɗaya za a banje hirinka duka in na mutu zan bar wa ɗana kaza matata wance zan ba ta kaza wane zan ba shi kaza ko kuma wane zai ɗauki dukiya na aina aini yanzu so nake sai ka tambaye mutum ya ce ai a ni aina hai ai ko na mutu aina ba za su yi talauci ba ka tabbatar kai ba za ka yi talaucin lahira ba ai na gina yara na ba za su yi talauci ba waye gaya ma kai ɗin kanka a tambaye ka tukun ba za ka yi talauci ba abin da bako ne baka san inda zaka je ba mai yiwa ma kana yanka ba za su yi talauci ba dukiyar ma na mutane ne ba naka ba sai me an akwai hisabi yana nan a dangare a kanka ba yi ne yi wa yaro gata ba ba yi ne yi wa iyali gata ba ka bar su akan hanyar Allah da annabi Muhammadu eh kar ku yi wayo irin da malaman na zamani yanzu suke yi ba ruwanku da wannan kuɗi akan bilhaƙi malami ka yarda da yi kana karatu a gunsa da gaske in ya tayi sai ya kai ɗansa ƙasar waje ko ya sai ɗansa boko ko kuna na kusa da su to irin wannan ba alkhairi ba ne ya za a yi mutane sun zo gunka karatu kuma kai ɗanka yana waje ko kuma mutum an zo gunsa karatun addini kuma ɗansa yana boko yi kuma fa karatun alluwa ka zo gunsa akwai adalci ai sai ka tara mutane ka gaya musu abin da ya kamata ka gaya musu jama'a eh to fa ni yanzu gaskiya duniya nake so wanda ya ga zai iya zama da ni ya zauna wanda ba zai iya zama da ni ba ya canza makaranta amma mu dai mun karkata ga duniya shi kenan ka faɗa haka abun Allah ma baka da laifi ko an san matsayinka laifinka na kana son duniya wannan kai da Allah ne to amma yanzu yaya za a yi mutum ya zo gunka zai gyara karatu ko za ka yi kai ga layin da aka zo yi kai kuma ga layin da hankalinka yake kai jama'a to irin wannan duk su ne ulama usu'i a lahira da su Allah zai fara wallahi ba zai yoyu kana kan wani layi kuma ɗanka yana kan wani layi mutane kuma suna kan wani layi ba kai ma ka yi tsam da ranka wallahi ba ka yi adalci ba in ka yi adalci ɗan naka sai ka ce wani eh zo ka biya almajirai darasu zo nan abin da kake yi ɗanka ya yi haka ne ko ko mutane suna karatu ɗanka ya zo sai dinga rena wanda suke karatun kusa da kai sanuku sanuku yana ɓata rai yana jan mota ki ki ki ki yana kikurin ya ja ta ba ruwansa ma bai girmama mutanen ba sai ka kira ka ce kai zo zo nan a ce zo zo ka zauna a makaranta a ji a kira min dillalin mota sai ka ziyar ka raba almajirai kudin ka ce zo abin da suke yi su ma kai ma ka yi to duk irin wannan sai an je lahira ina jaddada muku wannan Allah ba a zalamin bawa ba ne ba zai yoyu kana kan hanya kana ci da addini kuma ranar lahira Allah ya kyale ka baya yoyuwa saboda rana ce duk yadda kake tunani ta fice da yadda kake tunani a ran nan za a yi abin da duk baka tunani za a yi shi shine Allah madaukakin sarki yake baga datan kalu ya hazrata na min shiddati ta'limi tsananin radadi wani dawo da kira mujazi ne haza a wannan lokaci wanda aka harata alama ba da ka ce ga abin da muka yi sakaci fiya a duniya wa hum yahmiluna awzarahum a ran nan za a ga mutane suna daukan kayan nauyin su ala zuhurim a bayan su abi an tatim inda labas bayan an taye a zo musu fiya gaba shayin da mafi muni suratul nasura wa an tanu yana doyi riyan haka abin zai zo masa fatar kawai mutum ya hauri sai ga abu mai doyi kaman alade ya zo maka kaman alade abin yake bai kirin yana doyi sai ce ya haka ya ce a hawanka zan yi ni ne mummunan aikin da kai wallahi kuma sai na hau bayanka dole za ka goya shi a bayanka wanda yake kyawun aiki kuma sai ya ga farar rago katu ni kai ba zai ce a ni ne kyakkyawan aikin da ne zo ka hau ne kyakkyawan aiki kai za ka hau kayanka sai ya tsalla kai da kai siraɗi mummunan aiki kuma shi zai hau ka yamiluna awzarahum ala zuhurihim a bayan gadonsa ala ma'anan na'am sa'a ma ya ziruna tur da wannan kayan nauyi to Allah ya kiyashe Allah ya gane da mu dan alfarman sai da na rasulullahi ala ma'ana sa'a tur ma ya ziruna ya miluna hamdahum zalika na'am wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa la'un wa la daru l'akhiratu khairun lil ladina yattaqun afala taqilun Allah ya ji wa mal hayatu dunya wannan rayuwa ta duniya al'ijidali biya shagaltuwa da rayuwar duniya illa lahabin wargi ne wala hawan wasa ne wala ibin da wargi wala hawan da wargi kama haka rayuwar duniya yake yau wala kaman abin da ake cewa wala wala haka rayuwar duniya take wal wal wal wal abin da ba dadewa zai yi ba in ma an ce kayan kudin yanzu zaka mutu shikenan in ma kayan kudin kafin kai wasu mutane da yawa sun yi in kayi kuɗin ma ba jin daɗi kana tsoron barayi kullum haka ne ko ko ba za ka iya ci a ranka ba ba za ka iya buƙatar kirki ba haka rayuwar zai zama idan ko baka samu ba ma kana cikin tunani shi duniya haka yake ba hutu in ka gama duniya ya huta a duniya to sai dai ya ba Allah eh fala rahata fiha li kulli mu'minin dali illa man kana ya'malu amalan salihan ma'a sidqi wal imani haka rayuwa ta yake wal wal wal da wayan nan naka an yi shugaban kasa kamar biyar a duniya duk babu sun tafi kuma sai wasu kuma nan gaba za a yi wasu kifta ido ne da budewa annabi ya ce duniya ya zo karshe shekara zai zama kamar wata daya wata zai zama sati sati zai zama kwana daya kwana daya zai zama awa daya haka ya zo a cikin hadisi to yanzu ga himin tara ga azumin bara yanzu ga bana an kawo na bai fi sati ɗaya ba ko wata ɗaya ga yi shekara ya zo ta kewaya ta kewaya wata ran dai ba mu za ta kewaya haka rayuwa ta ce wata ran shekaran zai zo ba kai to in ka gane wannan umar hayatu duniya illa mata illa la'abun wala ibun akwai ayar da Allah yana cewa tilka darul akhirata tilka darul akhiratu naj'alha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin kuma yan wancan gidan mana tilka darul akhirata naj'alha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada to duk mutumin da kaga ya samu gidan lahira sai wanda baya neman dagawa da barna a bayan kasa wala aqibatu amman karshen gidan aljanna lil muttaqina wallahi sai wanda yaji tsoron Allah dan Allah ya faɗa cikin alqur'ani ga wanda ya samu duniyar ba wanda zai samu duniyar ma irin nasa me aka kare dai inna qaruna na inna qaruna kana min qaumi musa fa bagai alaihim wa atainahu wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله, إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المبصرين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد هلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو عز عظيم وقال الذين أوتوا العلم ولكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها يلقيها إلا الصابرون فكسبنا به وبداره نارا فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا من الله علينا لكسف بنا ويك أنه وكأنه لا يفلح الكافرون duk yadda aka yi an kai dan karuna ne babu shi rayuwar ya yi ta ya mallaki kudin yi mukullin sa ma kato saba'in ne suke ɗauka tun ana mukullin karfe a kuma mukullin itace a kuma mukullin ciyawa ya samu duniyar ya yi izgilanci irin yadda ya kamata kuma da ya tayi ma annabin Allah ya yi izgilanci anai Musa dan Imrana kuma yi da anai Musa dan ammi ne dan uwan annabi Musa ne na jini dare da rana sai zai ce annabin Allah ka roƙa min Allah mana Allah ya ban arziki ya ce kai ya ƙaro na kan na roƙi Allah ya baka arzikin ka ki sabawa ka sabawa Allah ya ce ba zan yi ba ka roƙo min Allah dai ya matsa anai Musa anai Musa ya addu'a ya ce Allah ka azurta ƙaruna sai anai Musa ya ce to ka je a gonarka ka shuka dama dama za ka shuka gindi ɗayan ka shuka ya isa ƙaruna da ya duma gindi dubu ya shuka da suka fito duk suka mutu gindi dubun sai gindi ɗaya nan da annabin Allah ya faɗa shi ya saura gindi ɗayan kuma da ya dinga yaɗo ya dinga yaɗo sai da ya cika gonan da ya kwantsa ma ‘ya'ya gaba ɗaya ba a ganin ganyen sai ‘ya'yan to lokacin da ‘ya'yan suka isa roro aka rore su shi jibrilu ya zo da siffan mutum yana gyarte gyarte gyarte ina wanda za a fafai masa ƙwarya ko menene ƙaro ne ya ce zo bai gane cewa jibrilu ba ne sai ya ce zo ka fafe to me lada na ya ce in ka in ka fafe ɗaya ƙwaryar rabi na ka ɗenawa jibrilu ya ja ismu na yana dannawa yana danna da ya tsage ƙwaryar nan ɓangaren cike ke da zinariya nan dankare ke da zinari sai ce kai tashi ka tafi tashi ka tafi ko ɗayan bai bayi ba wannan yi ne sanadiyar arzikinsa ya samu ismin lal azama kuma a cikin attaura kai da arzikin ya kai arziki karuna idan ya tara ƙasa in ya toma ismin lazim sai ya zama zinari to kuma da ana haka sai a ne musa ya dangana siya to ba dukiya ya taru abu da zaka dan dan uwana ka fi da zaka a dukiyarka dukiyar ta isa zaka sai karuna ya je tara bani isra'ila dama yana dan fito da abinci suna ci sai tara bani isra'ila yadda ya fito da abinci suka ce ce ku bani isra'ilawa yanzu a yani a garin nan bana alkhairi aka ce karuna kana yi ba ya ce to ne musa yana min hasada da dukiya na wai yana cewa wai sai na bada zaka duk alkhairin nan da nake yi ya ce to saboda haka ni yanzu na son wata zan yi amfani da wata dama aka ce to me kake so mu nema ma ya ce ku je garin nan ku nemo mun karuwa mai ciki wanda ta ɗau ciki a zo min da ita ana nema aka kawo karuwa wanda ta yi ciki ya ce to za mu yi lada da ki zan baki dinari zan sa annabi musa ya yi taro in ya yi taro aka tambaye ki waye miki ciki ki ce shi ne za a yi haka aka yi lada da karuwa shi kenan karo ne ya fito da mutanen bani isra'ila sun fi sama da dubu ɗari uku aka fito da su dokan daji fili tun kurkur ya zo ya samu anayin musa a gida ya ce ɗan ɗan uwana mutanen bani isra'ila ya kiri juna ya tuzurunaka ka leta izuhum ya ce mutane sun fita suna jiran ka kaje ka musu wa'azi ne Allah ya aiko ka da shi a taura alai musa yana gaggawa ya fito ya tada bani isra'ilawa an taru iya ganin ka alai musa ya hamun bari ya tsaya ya ce to jama'a bani isra'ilawa Allah ya min umarni duk abin da Allah ya gaya min zan gaya muku kuma umarnin Allah a taura Allah ya gaya mana duk wanda ya sata a yanke hannunsa sai aka dinga yin aka ce na'am na'am dama da magana murya ɗaya da kuma ba sa yin haka duk wanda kuma ya yi abu kaza ko ya giya za a masa kaza na'am yana yi yana yi har ya zo kan giya har ya zo kan zina duk wanda ya zina a cikin ku da muhusana za a masa rajamu na'am na'am sai karo ne ya ce dakata dakata kuma zinan nan ko kai ne ko kai ne ya ce a hukuncin Allah akwai rabuwa ne ai ko ni ne yace innal bani isra'ila yaz'amuna kaza wa kaza bani isra'ila suna cewa ga yarinyan nan sun ce kaza da kaza a kirawo yarinya ta zo gaban annabi Musa ta tsaya ce ke baiwar Allah saboda darajar sarkin da ya halitta sama da ƙasa yayi ki kuma yayi ni wannan aiki ni ne miki ki duba girman Allah sai yarinya ta ce a'a annabin Allah ni ba zan iya ma ƙarya ba karuna ne ya ce na ce kai ne zai bani kuɗi ya ce kai ne zai bani kuɗi abin da ya gaya min kenan a ne musa ya koma ya je faɗi yana kuka ya yi kusan awa guda yana zub da hawaye ya ce allah in dai ni annabinka ne mursali ulul azami ina zance da kai to yau allah ina so ka yi fushi dan ni allah yau raina ya riga ya ɓaci to Allah ka yi fushi da ni nan da nan jibril ya zo ya ce to Allah ya ce ya umarce ka diya da kake so kai da ƙasa an hore maka ita anan Musa ya koma gefe ya ce duk wanda yana tare da ƙaruna ya tsaya gunsa wanda yana tare da ni ya zo gurina mutane suna darewa mutane suna darewa suna darewa ƙaruna da ya waiwaya daga hi sai mutane guda biyu rak mutum biyu ne kadai ba su bar shi ba su ma yan hau kowa ya gudu kowa ya gudu malam kowa ko me yake baka ma ka gudu mana amma babanka ne ka gudu mana a mutum biyu rak anai musa ya ce ya arare kuzihim kuzihim kama shi kasa waɗannan nan da sai kasa ya kama shi iya gwiwa yana anai musa don darajar girman iyayenmu ɗaya da kai don alfarman zumunci don girman Allah don alfarman zatin Allah ce kan ƙasa kama shi wuf ɗin nan ta kama shi iya nan yana bala'in magiya ƙasa ya kama shi iya nan annabi Musa don girman Allah don ka ita kai kama shi kama shi wuf ƙasa ta kibe shi kullum ta yi ƙasa har yanzu ƙaro na ƙasa yake ran da ya taɓa wani abu kaman ƙasa a ran nan ta yi kiyama zai zo sai da Allah yau annabi Musa rano kan ta annabi Musa wannan magiyan da aka ma ko ni aka yi ba zan yafi yace Allah ni raina ne ya riga ya ɓaci ya ban ji ma ni abin da yake faɗa ba sai mutanen suka koma rada ana cewa kuɗin sa yake so so yake ɗauki kuɗin ƙarunan ya gaji kuɗin sai Allah ya ce fa ka sauna bi fa ka sauna bi wa bi darihi laram fama kana lahu min fi'atin yansu lahu min dunillah wa ma kana min almuntasirin Allah ya ce yau haka ne anai Musa ya ce to kasar ma ta yi kasa gidan ma da dukiyar dukiyar ƙarunan ma kasa aka yi da ita ran da kibiya haɗiya annabi Yunusa dan mata wanda ya wa'azi a birnin Nainawa a wanda Allah yake cewa wa arsalnahu ila mi'ati alfin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu to lokacin da kifin ya hade yana cikin kifin a kogin da annabi annabi Yunusan ya fada a wannan kogin kuma karuna yake sai karuna ya nemi izini a gun mala'ikun da suke gana masa azaba yace dan Allah ku kai ni ina so zan yi magana da da wannan annabin da yake cikin kifi mala'iku suka ce ba ba mu izini ba sai Allah ya ba mala'ikun izini ya ce ku kai shi yana zuwa ta karkashin kogin suka game da annabi Yunusa ya ce waye sunanka annabin Allah ya ce annabi Yunusa ka san ne ya ce a ya ce ni ne karo na ai tambaya zan ma annabi Musa yana raye a duniya ya ce ina ya dade da komawa gurin Allah Allahu akbar ya dade da su'a Allahu eh shi to shi kenan akwai bayani ne yace tunda ya koma ga Allah ba magana shi kenan mala'ikun suka ce ka gama ya kame da shi me zai faɗa me zai faɗa da aka ce ya rasu nan da sako zai bar aka annabi Musa yace ina a ne Musa ya koma ga Allah daga nan dai bai faɗa abin da zai faɗa ba ƙarshen abin da muka ji kenan a kansa to duk dukiyar da za a baka ya kai na wannan sai kaman ba a yi shi ba to yi yasa muka ce duk mutumin da yake ga dan ya mallaki wani abu yake ga zai iya ja da Allah to ya auna kansa da wannan karuna ga yadda Allah ya yi da shi to mu je karatun mu na'am وللدار الآخرة خير للذين يتقون مم.
أفلا تعقلون Allah ya ce wala darul akhirat jama'a kun ga wannan gida na lahira khairun fa shine mafi alkhairi lil ladina yattaquna ga wanda zai ji tsoron Allah ya daina shirka ya kiyaye ya ta daina tara Allah da wani abala ta yanzu a yi jama'a ba za ku hankaltu ba ku daina tara Allah da wani dan Allah zai wa kowa gafara amma banda mushriki inna la la إن yaghfiru الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Mm.
ومن يشرك بالله فقد ابتلى إثما to عظيما kaji saboda haka Allah baya gafara ga duk wanda ya tara Allah da wani amma abin da bai kai gafara shirka ba to yi kenan Allah zai iya yin gafara to Allah ya ganar da mu in Allah yake cewa أن نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون Mm.
فإنهم لا يكذبونك Mm.
ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون wannan ayar Allah hakuri yake baiwa sayyidina rasulullahi eh dan kafiran suna faɗan magana da ran annabi baya so kaddin lita haƙiƙi ne anan haƙiƙa na alama Allah ya ce mun san inna wuyan da sha'ani yake la yuzinuka ranka yana baki suna sa ka taɓin zuciya allazi yaquluna huna abin da suke faɗa haƙƙinka ya rasulullahi laka a gare ka mina takazibi na ƙarya taka da suke abin da wayannan kafirawa suke ranka yana baci fa innahu amma yanda sha'anin yake la yuzibunaka ba sa ƙarya taka ba fi sirri a zuciyarsu li ilimin domin sun san annaka sadiqun kai mai gaskiya ne wa bi irati bi takbir ai la yansibunaka ila ba za danganta ka zuwa ga ƙarya ko da a zahiri kaga suna ƙaryata ka a zuciyarsu sun san kai mai gaskiya ne walakin na zalimina ba da banza ba a zalimi wara'ahu mawri'ul murmari wannan an ajiye yi ne a gurin lamiri bi ayatin lahi da ayoyin Allah yi ne alqur'ani ya jahadu da suke jayayya su ya suna jayayya da ayoyin Allah amma ba sa kare ta sun san kai mai gaskiya ne kamar yadda ya faru da Abu Jahil ko daren da annabi ya yi isra'i ya yi mi'iraji ya dawo annabi abu jahil ya zo yana ficewa ta gaban annabi manzon Allah yana zaune sai abu jahil ya ce akwai labari ne wai irin izgilancin nan ne tunda jibril yana sauke masa wahayi sai abu jahil ya ce akwai sabon labari sai sai da na rasulullah ya ce kwarai akwai sabon labari sai abu jahil ya zo ya ce to wani labari ne ya ce jiya an yi tafiya da ni daga ina ya ce daga masallacin harami zuwa ga masallacin kudus ya ce wannan bayani da ka gaya mu sauran mutanen ka sun je sai nan gaba za su je da ya taɓa ba inda ya tsaya sai gidan abubakar shi burin abuja ya dai ya raba abubakar da annabi kaga gun masoyinka za a je idan babban masoyinka aka samu matsala ai shi kenan yana zuwa gurin yana zuwa ya zo gurin sayyidina ababakar sadiq ya ce ababakar ai ga abokinka ne ya ce an yi tafiya da shi daga ina ya ce daga masallacin harami zuwa kudu ya ce walau ab'ada min zalika inni la sadiq ya ce ko da ya fi nan nisa wallahi ni na yarda ko ya fi nan nisa na yarda ana aka sa masa abubakar sadiq eh kaji sunansa kuma usman sunan sai na abubakar din usman ne sunansa in ka duba littafi a hankali za ka gan shi eh ibn abi qufafa to amma sunansa usman ne to sai aka ce da hi to walau abada min zalika sai aka sa masa sadiq abubakar sadiq eh atiku kuma saboda yawan yanta bayi da yake in ya saya ya yanta in ya saya ya yanta to sai aka ce masa atiku din da kaji Atiku Abubakar ne din da kaji Sadiku Abubakar ne din da kaji Garba Abubakar ne to kaji dalili kenan daga nan kuma Abubakar da ya bai Abu Jahl da ya bai samu nasara a nan ba sai je tattara kafiran gaba ɗaya ebo su suka zo gaban manzon Allah aka dinga yi wa annabi tambaya na kwakwa to da kaje masallacin Kudus dama su suna zuwa ziyara Kudus sun san cikin Kudus da komai ana tambayan annabi a ƙudus ne a cikin masallacin me ne a gefen masallacin me ne a wajen masallacin za a fara masa tambaya jibril zai ce Allah ya ce in gaishe ka duk tambayan da za su ma karka damu jibril sai ya sa hannunsa haka ya daga masallacin ya ce ga masallacin a gaban ka tambaye ka sai ka ba su amsa aka daga masa masallacin gaba daya tarwai in sun tambaya yi gani yake live to live kudin ganin kayan sa yake a guri kaza ba zai ce kaza ne guri kaza fa duk tambayan da za a yi na masallacin annabi ya bada amsa to a nan labari da ya kai ba sai suka ce to a hanya da wa ka haɗu a garin tafiyar ko dawowar su waye ka gamu da su a hanya ya ce i na gamu da wasu fatake don a butansu ma akwai ruwa har na ɗauki goron ruwansu ma na sha na kuma mai da butar suka ce to mun ji wannan fataken da ka fice su kamar yauhe za su ƙaro nan garin yauhe za su zo nan maka annabi ya ce rana kaza za su zo to in rana kaza ne daidai wannan lokaci kuma za su zo annabi ya ce daidai lokacin hudowar rana za su zo sai aka riƙe wannan da wannan alfajir ɗin waye garin nan ya zo gaba ɗaya an hau kan dutse wasu sun sau ana leƙa nan ana duba alfajir ana duba hudowar rana ana leƙa su to mutanen sun yi jinkiri daidai hudowar ranar ba za su zo ba zuwansa ɗin dole sai wajen kaman karfe takwas rana ya ɗaga to yi ne sai jibril ya je samu mala'ikan da yake jiran rana allah ya ce kar ka fito da rana ka tsaye da ita akwai wani aiki akwai wani aiki na allah shi ganin aka ja rana ta ce me dalili aka ce ki saurara ita ma ranar ita ma ranar ba ta san dalili ba aka tsaye da ita sai da fataken suka zo kusa da yadda za a gansu sai aka ce da ranar kuma to sur ta fita ranar tana hudowa suna ga rana suna ga fatake suna ga fatake ana ga rana Allah dai bai kunyatar da sayyidina rasulullahi an ga fatake an ga rana an ga rana an ga fatake to da fataken suka zo sai suka ce to ai ka ce kaya ruwa a goran butansu na waye ya ce na wannan da aka ji aka kada goron ba kuma aka ce kai ba fata ke butanka da ruwa ce kwarar da ruwa ban sha ba ma da aka bude ba kuma ya ce na shi a nan suka haƙura a nan tukun suka haƙura fa inna hum la ya kazi gona ba za su iya karyata ka bai da abin da suke walakin da zalimi na bi ayatin la ya jahaduna duk da haka ba a yarda ba sai da wani kafirin ya zo gaban annabi ya ce a wannan daren an yi tafiya da kai an dawo da kai ya ce eh annabi yana zaune ce to tayi da Allah zan maka tambaya sai manzon Allah ya tayi miƙe sai ya ce da annabi ka daga kafan ka na dama sai annabi ya daga haka sai ya ce ka daga kafan ka na hagu sai annabi ya ajiye na daman ya daga na hagun sai mutumin kullum ya fara kyalkyala dariya ya ce me dalili ya ce wato ai mamaki yayi ya ce ka ce an tafi da kai da wai nufin sa annabi ya dan daga ya dan bar sama ya dan bar ƙasa ya ce to akan wannan waye zai bada hedan ka ya ce to heda na sai dai umaru ka je in kaje zai bada heda ya je ya tsara sai da na umaru yadda aka yi abokin ka yace kaji kaji yadda muka yi da shi saboda haka ya ce kai ne ya ce kwarai takardar ma tana hannu na ta heda a kawo maka ita ya ce ya ce bari higa gida yana higa gida ya ɗauko takobi a cikin rigansa yana cewa yana takardar ya ce ga yi da ya zare tawu ya ɗauke kan ya ce wannan shi ne hedar can an jima da ya tare sai da ya hirya zai zo gudun annabi ya sa yi a cikin riga kan da aka zo fada ana zama kowa ya zauna yana zuwa gaban annabi sai ya jefa kai ya ce na san za a yi haka manzon Allah ya ce na san za a yi haka an kare ba hedar wanda Allah ya ajiye ka ka je ka zauna inda za ka zauna ka ce kaje kana neman shaida to ja'ar mu fa innahum fa innahum la yukzibuna walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ولقد كذب رسل قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين الله يا رسول الله كي أقول kai hakuri ya rasulullahi Allah ya ce wa laqad kuzzibat rusulun min qablika ai ba kai ne farau ba manzannin da suke gabanin kama rasulullah an karyata su fi tasaliyatan lin nabi sallallahu Allah hakuri yake baiwa annabi Allah yana lallahin sa sai da na rasulullahi yadda suka yi hakuri fa sabaru ala ma kuzibu a yadda suka karyata wayancan suka yi hakuri ya rasulullahi kai ma kai hakuri wa uzu da cutan da ake maka su ma wayancan annaba an cuce su cutar da aka yi masa ba karami bane bare ma irin sa ashabul rasi ko su abin da suka yi wa annabawan ai sun ga jarraba da Allah yake cewa kasaba ashabul rasi كذب أصحاب الأيكة المرسلين ashabul rasi وآدوا in kasaba ashabul rasi وأصحاب الرس وثمود yo yo ai ba kasaba bane mm. wa adun wa samudan zaka ja وآد وس- wa samudan wa ashabul rasi وآد وثمود وأصحاب الرس وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع مم.
كل كذب الرسل فهاق to وإن kaji shi ashabar rafi lil mursalin su ma ashabar rafi din sun karyata manzannin su rafi din su ma mutanen annabi shu'aibu ne wani kaulan sun ce abinda suka yi wa annabawan su ba kyau sai kun duba cikin ruhul bayani za ku gani ashabar rafi rafi din rijiya ne ba kai bane kar ka ji tsammanin ko wani kan mutum ne a rafi rijiya ce mutane ne kurin sun zauna sun yi daba a daji duk wanda zai zo shan ruwa in mace ce a mata faɗe idan namiji ne a kwace kayansa da abin abinci da a cinye shi ma kuma a yi masa luwaɗi aikin kenan su rijiyan ita ce tarkonsu a nan suke zaune to yi ne Allah ya turo annabawa a zo a musu wa'azi Da aka turo annabawan suka zo su yi wa- su musu wa'azi duk annabawan suka kashe da suka kai suka ɗora tukunya kuma suka dafa annabawan ku duba dai ku gani ka taba jin irin wannan bala'in inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan sun kai suka sa tukunya suka dafa annabawan kuma suka cinye wannan ƙahin annabawan da shi suka kafa rijiyarsu kuma irin rijiya zai dan zai zai din nan wannan kariyar to da ƙahin annabawan suka yi to jama'a lahira ba dan ranar kallo bane da ayi kallo wa'annan Allah ya kama su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una duk abin da yau zaka yi a yau kafin kai wani yayi irin sa haka aka yi kuma da yawa an cuce su irin sa annabi zakariya da aka biyo ya riga cikin gihinya shedan ya bi shi da gudu ya gama riga gihinyan shedan ya ja rigansa ta baya gihinyan ta haɗe mutane suna kuzo kuzo nan da aka zo ya ce ya za a mutum ya ga gihinya ya ce gahi nan rigansa na ja garin higa na ja muku shi ne aka kundule gihinyar bayan an kundule gihinyar aka ɗauki figa-figa irin na katakon nan ake tsaga gihinyar ta sama aka zo daidai kansa annabi zakariya sai fara jin mal mal irin na zafin wukan nan zai yi motsi sai jibril zai ce Allah ya ce in kai motsi baka daga cikin annabawansa kar kai motsi kurin ka saurara ka ji sarautar Allah da aka gama tsage gihinyan gida biyu ya faɗi sai ga annabi zakariya an raba shi gida biyu to yi ne Allah ya ce kai haƙuri ya rasulullah nan gabanin ka su ma annabawan an cuce su da abu kala kala yadda suka yi haƙuri wata ayin yake cewa wata birka ma sabara ulul azmi فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهير مم.
بلاغ فهل- فهل يهلك إلا القوم to kaji الفاسقون su ma wayancan aka ce kai haƙuri kamar yadda suka yi wa uzu su ma an cuce su da yawa Allah ya ce hata a ce wa nasaruna har muka zo wa da annabawan da taimakon bihi laƙi ƙaumi da halakar da mutanensu haka suka yi haƙuri kamar annabi lutu cutar ta kai cuta yi ma yadda aka yi masa ba ƙarama ba ce don mutanen san ka kula abin da suka yi a duk duniya su suka fara yi da ƙur'ani yake cewa ayi na kuma ta tunan rijala فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء مم.
بل أنتم قوم تجهلون Mm.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم مم.
إنهم أناس to ka ji يتدهرون fa mutanen annabi ludu in dai rana ya yi rana ya kai rana kurin mutane suna yawo kowa ya rike alƙalaminsa da hannu yana neman namiji dan uwansa haka ake yawo a gari kayya kayya kayya kayya da gudu mutum zai zo kifar da kai bab namiji ya faɗi kuma shi kenan sai a masa aika aika sai a tayi kuma ana tafi ana dariya aiki kenan a haka fa annabi lubi ya je birnin shine Allah ya aiko ya ce ka gaya mutanen ka su daina wannan aiki da annabi lubi ya zo yana musu wa'azi suka ce a mu za ka ce irin wannan kar mu yi annabi lubi to ba mu ga wanda zai hana mu ba annabin Allah ne ya ce kar a aka ce dole sai an yi ya yi iyayensa an kusan ya kara arba'in yana hana su aikin kenan luwaɗi ya ce me yasa za ku yi wannan suka ce su jawabin mu zo amsar su ba suka ce za su fidda annabin lutu ya bar garin inna hun unasun ya taɗa harar wai shi mai tsarki ne irin magana nan ne na gatse to lamarin ya ce tira ya kai matuƙa to yi ne da cutar ya kai cuta ga annabi ludu sai Allah ya ce kenan bari mu aiko mala'iku su zo annabi ibrahim mala'ikun suka zo gunsa suka sauka gunsa suka zo suka yi masa sallama aka ce qala salam qala me yake to na قال سلام قوم منكرون قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بإذن سمين فقربه فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم كيفا قالوا لا تأكب وبشروه بغلام أليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهه وقال لا نقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما كذبكم أيها المرسلون قالوا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين kaji fa bayan an gama tattaunawa sun ci abinci annabi Ibrahim- annabi annabi ibrahim ya ga baki mutane ne siffarsu da ka gani ba na mutane ba ne don ba ka iya faɗa ido hudu da mala'ika fa wani iri za ka ji don ma annabin allah ne mursali ne daga nan annabi ibrahim fa duk yadda yake fa sai da tsoro ya higan masa da ya kalli mala'ikun ga jibrilu ga mala'ika sha biyu fa aujasa minhum kifa far far far aka ce kalu la taka kar ka ji tsoro ai wani guwa ka aike mu amma za mu zo nan gurin mu baka labari kuma sai mu fice Allah ya ce can za mu je gun dan dan uwanka Haruna Harana Harana dan uwan Annabi Ibrahim shi ya haifi Annabi Lutu za mu je gurin dan dan uwanka Annabi Lutu amma kafin mu je Allah ya ce mu zo mu maka albihir bi gulamin alimin Allah zai baka yaro mai yawan ilimi shine Annabi Ishaqa eh ita matar ta yaye fuskanta faƙala a juzun yaya tsohuwa ce ta yi murna da ta ga yace Allah haka ya ce mu baku da kai da matarka ta tsufa ma Allah ya ce na ma wannan albihar bayan an gama tattaunawa kuma annabi Ibrahim din ya kawo musu faja bi ijilin sami dan maraki su kutum ya soya wani kaunan aka ce ya dafa irin tanderin nan ya kawo ya ajiye musu to mala'iku ruhaniya ne dan maraki kuma nama jauhariya ne to idan sun mika hannunsu ba za su iya ɗauka ba ba su iya cin abu ba sai su mai da hannun su ne riƙamci ana ta kulu yaya ba kwa ci ai wannan ba masu cin to ba ne masu cin tasbihi ne Hmm, ba za su ci ba to yi ne suka ce karka ji tsoro Allah ne ce ma mu baka albiyar na za a baka ɗa amma an tura mu wani aiki inna ursilna إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين za mu je gun mutane mujirmai gaba kaɗan لنرسل عليهم حجارة من دين Hmm.
مساومة عند ربك للمسرفين Hmm.
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين to kaji hmm.
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين kenan suka ce za mu je mu je mutanen nan Allah ya bada dama za a harakar da su amma idan muka je birnin duk mutumin da ya imani da Allah shi wannan za mu tsere da shi za mu fidda shi kuma ba za mu bar wani gida ba in ba gida na mutum musulmi ba to abin da ake nufi da gida in mutumin da ya tsira a gida to sai gidan mutumin da ya imani da Allah amma yin garin da za a kifar ba maganan barin gida mujazi ne eh in kaga mun bar gida ba ma wajen na gaira baitin to a garin ba wani baiti da zai saura eh amma kan ce mai gida sai a ce da mutum mai gida to gidan in dai na mutumin musulmi ne mai yayi imani da annabi ludu to yi wannan mai gidan zai samu tsira shi ake nufi
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم to kaji da suka je birnin suna zuwa birnin fa a wata ayar suna shiga dama akwai matar sawa'ila ita wannan matar daga annabi lutu ya yi baƙi da rana sai ta kurna wuta a ga hayaƙi inda dare ne a ga hasken wuta nan da nan ta hayakanta mutanen nan suka zo tsirara ga su ga annabin Allah za su faɗa wa'annan baƙi da luwaɗi ya ce ku yi wa Allah ku yi wa annabi ku yi haƙuri hazi wa'annan fa baƙi na ne fa fala ta ni kada ku kunyatar da ni amma tun da kun maza hazihi banatiya qala haulai banati in kuntum fa'ilin indiyar ya kai kuna da bukata haka to ga ƴaƴana mata na aura muku mana ya suka ce gaba kaɗan la'amruka innahum lafi sakaratihim yamahun fa akazalu musatu mushrikin ana gaya mun sun gigice sun haukace hankalin ya tafi ana ta yi annabi ludu da ya gagara yake cewa na wawo ila rukunin shadidin wannan samu ne a zo a tare min mutanen nan yana kuka a yi nan wu ya yi haka a yi nan yi kadai idan annabin Allah yana kuka yana tare mutanen nan sai sun fada ya rasa yadda za a yi da bala'in ya kai bala'i sai jibril ya ce a kyale su annabin Allah zo ka zauna لن يصلوا إلي نعم قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بآلك بقد من الليل sai ya ce ƙalu ya ludu gaba ɗaya mala'ikun suka ce annabi ludu ina rasulu rabbik ai mu din ma manzanni ne na ubangiji ka kyale su da ya waiga ya kalli fuskokin ya ga he ba na mutane bane irin su ne shi kenan sai koma ya zauna ya ce lan yasilu ilai ai ba za su iya zuwa ba ko ba kowa suka yi wu da jibril ya kalle zitir jikin kowa ya kama rawa ba kowa sun kasa zuwa sai suka ji tsigan jikinsu yana tayi wannan fa ba in ba za a musu ban luwaɗi ba fa ba mutane ba ne kowa zazzabin lokaci da ya kama shi ka ido hudu da mala'ika wane kai da dare yayi ya ce to Allah ya alƙawari za a halakar da mutanenka ka ji wani magana za a halakar da su saboda haka ku yi ƙoƙari ku bar garin nan amma kuna tafiya kar ku waiwaya amma matar ka banda ita wannan tana cikin wanda za a halakar da su eh kuma Allah ya ce da asuba za a fita a bar garin nan kuma da asuba mala'ikun za su yi aiki shikenan annabi ludu da mutanensa duk wanda suka yi imani da yi suka fita daidai asuba yana yi mala'ikun suka kewaye garin jibril ya sa fukafukinsa sai da ya yanko kilomita goma sha biyu a ƙasa yana kallon ikon Allah daga ne daga kansa yana kallon al'arish Allah ya ce to kar ka bari ƙasa ɗaya ya kauce daga inda ka ciro kuma kana ɗagawa kar wanda yana barci ya san ma an ɗaga duniyar jibril ya dinga ɗagawa sai da kaman fankan nan haka ya kawo duniyar kamar zai taɓa sama mala'ikun da suke sama ta ɗaya sai da suka dinga jin zakarin kukan garin da kuma dabbobin garin aka juya garin aka zo aka maka ta Allah ya ce wayancan ma da suka yaƙuri ya rasulullahi an cuce su amma daga baya mun taimaki manzannin su kamar yadda aka taimaki labarin da muka baku akan annabi lutu na'am ata atahum nasruna to haka Allah ya ce wannan yini alƙawarin mu wala mubaddila li kalimatin la wala mubaddila ba mai canjawa li kalimatin lahi mawa'idi alƙawarin da Allah yayi ba mai canja alƙawarin Allah alƙawarin Allah gaskiya ne wa laqad ja'aka min naba'il mursalin wa laqad haqiqa ya rasulullahi ja ka Allah ya ce mun zo ma minna ba'il mursalina daga labarin mursalai ma yaskunu bihi kalbaka domin zuciyanka ta samu nutsuwa mun baka labarin annabawan Allah mursalai wanda muka aiko su wa in kana kabura alayka iraduhum fa in sadata an tabtaghi lahwatan fil ardi أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين قاجيت وانا ينا ده هتري وجن فسرة الله يقول وإن كان كبرا كودا يا جرمما alaika a gare ka iraruhum bujire-bujire da mutanen ka suke maka anil islam ga musulunci harasika ka alaihi saboda kwaɗayinka a kansu ta Allah ya ce fa inista da yanzu kana da iko ne an tabta giya na fakan ka nemi kofa saraban fil arabi a cikin ƙasa yanzu za ka iya tunda suka ce suna son aya ya rasulullahi za ka iya kula ƙasa ne ka je ka zo musu da ayar Allah ya gaya annaba haka shi zai na rasulullahi yana kwaɗe mutanensa su musulunci su kuma mutanensa sun ce sai dai an ba su aya to yi ne Allah ya ce ya rasulullahi yanzu idan muka barka yanzu ka tona rami ne a gargayin ƙasa ka je ka zo musu da ayar ausu da man fi sama ko tsani za ka sa a sama ka sa tsani ka hau sama ka zo musu da ayar shine sulaman tsani fata ce hun bi aya ka je ka zo musu da ayoyi min ma iktarahuna abin da zaka suke kagowa fa ba in za ka yi ka aikata inji Allah almana Allah ka la tasdi wa zalika ya rasulullahi ba ka da daman yin haka to tunda ba ka da daman yin haka ya rasulullahi fasbir dan sun ce suna son aya karka damu kai hakuri kurum hata ya hukuma Allah ka gane Allah zai hukunta wa mutanenka kuma maganar shari'a daga gani wani shi Allah da Allah ya so hidayatu ya shirye da su la jama'um alal huda da duk duniya zai zama ba kafir yayi da Allah ya so a shirye da su ma duk zai shirye da su ya rasulullahi walakin lam yasha zalika Allah bai so haka ba bai so haka ba falam yi saboda haka ba yadda za a yi su imani fala ta kunan na minar jahilina to wannan maganar da annabi ake nufi amma manufar maganar ba da annabi ake nufi ba shi ne fassarar ka karka ce da annabi ake nufi manufar ba da manzon Allah ake nufi ba in ka zo kuma sai ka ce to kada ka zama daga cikin masu rage wa kanka lada in ka faɗa haka shi ke saboda kuɗayen da annabi yake mutanen sihiri Allah ya ji dama kowa ma musulmi zai zama ba kwa zama mala'iku gaba ɗaya mala'ikun Allah ba wani ɗaya da zai ce baya kan hanya babu shi to mala'iku sun ninka musu miliyan miliyan dubu a yawa duk zuciyan iri ɗaya ne abinda Allah ya so suke da Allah ya ga dama aljanna kadai zai yi kowa dan aljanna ne kuma ya ga dama wuta kadai zai yi kowa dan wuta ne to mun tunda ya wuta da aljanna wannan gogormayar hini a matsayin ibada mutum ko ba zai hiriya ba ka kaba masa hujja sai ka kyale a matsayin ibada yake kun gane ai shi hiriya din yana gurin Allah shi ya za ko mutum za ka yi wa'azi sai gani kai iyayen ka ka kyale shi shiriyar yana gurin Allah wanda Allah ya hirye da yi magana ɗaya biyu zai ma dauka wanda Allah bai hirye da yi ba ai ta yi ai ta yi shi kenan ba zai kara masa komai ba to an gane wannan sai wa Allah godiya ko dan wanka ne ko wanka ne ko kaninka ne ko wani naka ne in kai kai yaki ka bar shi da Allah kuɗi kai din kai kai kokari kai din ka ba Allah in kai wasa bi babu za a yi ba shi ba ba kai ba to amma duk wanda ka gaya masa bai dauka ba duk yanda kake son mutum Allah da ya halice ya fi ka son kayansa in ka faɗa yi kenan faɗa da ta zama a matsayin hujja wanda Allah ya niya zai shirye da zai hirye da yi to da za a gani an ce kirista ya musulunta kuma ka gani mutum musulmi nawa ne ya ridda za ka ji mutum ya wuri kirista an ce ya bari ya koma addininta to kaga mai wannan me za ka gaya masa ya bi to yi ne yasa Allah ya gane da mu wannan ayar abin da take shiryar da mu duk wanda za ka yi wa'azi kai masa shirya baya hannun kowa shirya yana hannun Allah